yanda ake shafan kunne shine za a shigar da waɗannan yatsa manuniya sababatai ne guda biyu waɗannan jiƙaƙƙu da ruwa wanda suke a jike da ruwa sai a shigar da su a cikin ramin kunnen haka kamar za a toshe kunnen sai waɗannan manyan yatsu guda biyu ibhamai ne ake ce wannan sababa wannan al'ibham su wannan da manuniya da babban yatsa da su ake shafar kunne su wannan guda biyu haka su suke rike kunnen su rike shi sai a murza idan aka saka yatsu guda biyu a cikin kunne sai a sa babban yatsan kuma a bayan fatan kunnen su manuniya suna shafa cikin kunnen haka cikin ramukan da kwana-kwanan kunnen su kuma manyan yatsun ana taho da su haka daga ƙasan kunne sai su taho ana murzawa ana shafawa har zuwa ƙarshen kunnen shafa ɗaya ne wannan manuniya shi ke wanke ramukan ciki ko yake shafe ramukan ciki wannan kuma babba ita kuma a bayan fatan kunne ake sata da haka haka ake shafar kunne sai mutum ya shafe su kuma idan mutum ya wannan a aikace za ku ga ya shafa kunnensa zahiran wa baɗinan saboda shi kunne yana da zahiri yana da baɗini baɗinin cikin kunne shine wannan ramukan zahirinsa shine bayan fata su da ka sa yatsa guda biyu jiƙaƙƙu da ruwa kowanne ka shafa baya da gaba da ciki ka yi zahirin wa baɗinan me yasa aka ce haka saboda tunda an shafa kai kuma an ce al'udunani minar ra'asi kunnuwa ma tare da kai suke tunda ka shafa kai to ai sai ka shafa kunne shine ma'anan al'udunani minar ra'asi kuma ana shafan kunne ne da sauran jikan hannu da ya shafa kai jika na hannun kai shafan kai da aka yi jikan to da shine kuma ake shafe kunne tunda an ce ai da su da kai wuri ɗaya ne al'uzunani minar ra'as ba a ɗaukan sabon ruwa a bisa zance mafi inganci ba a ɗaukan sabon ruwa a wajen shafa kunne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya alwala a hadisin usman wanda shine full hadisi da ya magana akan cikakkiyar alwala annabi alaihi salatu wassalam ba a gaya ɗebo sabon ruwa ya shafe kunne da shi ba da haka wata jijidul ma'ila kuma dinnan da malamai suke faɗa na fikihu bai inganta ba cewa annabi ya ɗauko sabon ruwa ya ainihin wato shafa kunnensa to wasu malamai suka ce da mutum zai zo yin alwala sai ya shafa kai kawai sai ya bar kunnuwa to alwalarsa ba ta yi ba alwalarsa ba ta inganta ba duk wanda ya zo alwala ya manta kunne ko ya bar kunne bai shafe shi ba to alwalarsa ba ta cika ba don ya bar wani bangare na kansa wannan kauli ne daga cikin maganganun malamai wasu kuma suka ce ba wajibi ba ne shafar kunne wannan kauli ne kamar da imamu zarkashi Allah masa rahama ya faɗa haka ya zo a cikin sharhul kabir ba wajibi ba ne shafar kunne saboda su ai suna tare da kai ne hukumar la haƙiƙatan a hukunci ba a haƙiƙa ba aikace idan an ce shafar kai da ƙur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku in an ce kai ana nufin fatar da take da gashi a kanta abin da yake da gashi a jiki daga tunda ya shafa kansa ya shafi wuri mai gashi kunne kuma da gashi to in an ce al'udunani minar ra'asi kunne yana cikin kai to tunda ka shafi wuri mai gashi ai shi ka shafa kai yanzu ko a hausa in aka ce ya shafa kansa in mutum ya shafe saman gashinsa ai za a ce ya shafa kansa dan bai shafa kunne ba za a ce ya yi laifi wannan kauli ne da shi imamu zarkashi ya kawo suka ce ba dole sai an shafa kunne ba amma rajihin magana kamar yadda aka shafe kai haka za a shafe kunne me dalili saboda duk alwalar da annabi ya gaba ɗaya a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam babu wata rana da ya tsallake shafar kunne da haka mai alwala idan ya zo zai shafi kunnen shi to mace idan ta zo za ta shafa kanta kamar yadda namiji yake shafawa idan akwai ajinabai wasu wanda bai kamata su ga gashinta ba to za ta iya haɗawa da wani ɓangaren gashinta da kuma ɗan kwalinta ko abin da ta lulluba a kanta duk ta shafa kamar yadda na na aisha ta taɓa yin haka ta shafi wani ɓangare na gashinta kuma ta haɗa da ɗan kwalin da ta ɗaure kanta da shi to wanda yake da dogon gashi har ya sauka kafaɗarsa da ya zo shafa kawai sai ya shafi iya mastar salaminar rasi mina shari gashin da ya sauka na iya ƙeyansa da kafaɗarsa duk sai ya shafa shi kadai ya shafa kansa bai shafa kansa ba da haka shafar kansa ba ta yi ba lam yujzihu bai isan masa ba saboda an fi son ka shafi wato wannan kwallon kan gashin da yake kan kwallon kan kar wani ya ce tunda yana da gashi ya sako da yawa bari ya shafa iya ƙarshen sa sannan idan ka zo shafa kuma za ka shafa har da gashin gaba daya wanda ya yi wanda ya ainihin wato wanke kansa bayan ya shafe kai sai kuma ya zo ya sa ruwa ya wanke irin wai wai wai wai cika alwala wannan alwalarsa ta yi amma kuma ya munanta yadda shari'a ta ce ai kamar ya zo da bid'a kawai in ka shafa ya idan dan ba ka sai ruwa ya ratsa kanka ba kamar yadda wasu suke suke kokarin su ga sai ruwa ya ratsa cikin kansu wannan babu dalili akai idan mutum yana cikin yin alwala kawai kafin ya gama alwala sai wani ruwa ya ta ɗigo masa daga sama ya jika masa kansa da ya zo kawai bai ɗebo ruwan alwalan ba kawai sai mai sai ya goga kawai tun da aiga wani ruwa zo malamai suka ce duk wanda ya aikata wannan to bai yi ba me yasa bai yi ba ai wannan ruwan ba na alwala ba ne wannan ruwan ba na alwala ba ne to amma yaya zai yi wasu ka ce zai iya yi wa Allah ya karba lokacin da ruwan ya zubo masa kawai sai ya niyyar cewa zai yi shafan kai da wannan ruwan da aka zubo masa ko da ba shi ne ruwan da yake alwala da shi ba ya juzu ma'aniyya amma idan babu niyya to Allah ba zai karbi alwalarsa ba sai da ruwan da ya ɗauko yake yin alwala da shi saboda innamal amalu bin niyyati ina fata na ganewa wanda ya ɗauki tsumma jiƙaƙƙe ya ɗora a kansa ya lullube kawai haka ya ɗauki tsumma jiƙaƙƙe ya ɗora a kansa sai ya lullube shi ma bai yi ba ai ba cewa akai ka dora jikakken tsumma a kanka ba cewa akai kai me ka yi shafa sai dai ka jike hannunka da wannan tsumma sai ka shafa kanka wanda ya lalle a kan kansa sai ya yi shafa a kan lallan shi ma alwalarsa ba ta yi ba saboda ya cewa akai kai shafa a kanka ba ka shafa akan lalle ba kun san ana yin lalle kamar yadda ake mata suke lalle a kafa ana yi wa gashi lalle a lalle shi kirb da lalle musamman idan farfara ta damu mutum to yana iya sa lalle sai ga gashi yana yin jajajaja yana ƙara duhu ina fata ana fahimta to Allah gane da mu yace sun ba yaksilu rijlaihi ma'al kabain abu na ƙarshe shine mutum zai wanke kafafuwansa ma'alkabai ne tare da idanuwan samu guda biyu ya ce tare da mana kar mutum ya wanke ƙasan idan samu saboda Allah ya ce wa arjulakum ilal ka'abai ne za ku wanke kafafuwanku zuwa idan sawu guda biyu iladin nan tana da ma'anar ma'a ilal ka'abaini ma'al ka'abaini wanda Allah sallallahu ya wanke su tare da kafafuwa so anan al-ghaya huna dakhilatun fi al-mughayya al-ghaya dakhilatun fi al-mughayya al-ka'abaini sune kafafuwan nan guda kasusuwa na idan sawu guda biyu wanda suke karkashin ƙaurin mutum su ne suke tsakanin ƙwauri da kuma tafin ƙafan mutum idan mutum ya zo alwala ana so ya hada da idan sawun ya wanke ba wai ƙasa da da idan sawun ba saboda manzan Allah shi ne bayyana ƙur'anin da ya ce ba ni sunan shi ya ce a wanke ko a wanke hannu ko a wanke ƙafa ko a yi shafar kai annabi sai ya yi bayani a aikace ويغسل الأقطع بقية المفروض to ga wata matsala wanda yake da yankakken hannu ya zo yin alwala amma shi hannunsa rabi a yanke ne kamar daga daga nan zuwa rabin hannun a yanke ne shine al'aqta to iya iya sauran gurbin alwalar da ya saura guntun shi zai wanke kada wani ya zo cewa ya tunda shi hannunsa a yanke ne bari ya wanko daga kafada wa yaghsilu al-aqta baqiyat al-mafrud da haka wanda aka yanke masa al-aqta wanda aka yanke masa hannu ko kafa aka datse kafar ya zama rabin kafar ce to iya abin da ya saura kawai shi shi zai ainihin wato zai yanke fattaqul zai wanke fattaqullaha mastata'tum shine ya fashin baki fa in quti'a min al-mifsali ghasala ra's al-adudi minhu idan aka yanke hannun mutum daga mifsalul kaf daga wuyan hannu shine mifsal Allah ya kaddara wanda lili ko yayi hadari bai da wannan hannun bai da tafin hannu to shi alwalarsa idan ya zo daga daga daga mifsal din daga wuyan hannun zai wanke zuwa gwiwan hannu zai wanke zira'insa kenan gaba ɗaya sun ma yarfa basarahu ila sama'i wannan ci gaba ne da ya bayani to haka mai kafa shi ma in aka yanke wani bangare na kafa to abin da ya saura kenan zai idan yatsunsa guda uku ne guda ukun zai wanke sannan sai ya daga kansa ya kalli sama yarfa basarahu ila samai idan ya gama alwala a bisa wannan kaifiya da muka yi bayani ya samu at-taharatul hissiya kenan tsarki na zahiri wanda ya shi da ruwa sai kuma ya zo da at-taharatul ma'nawiyya shine ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين وجعلني من عبادك الصالحين كو أبس يد وترواية تزو shi wannan la ilaha illallah za ka faɗa har zuwa ƙarshe wannan ɗahara ce ma'anawiya ai ka tsarkake gangan jikinka daga dauda an gaya mana duk alwalar da kai in ka wanke fuskarka duk zunubin da ka kalla ya wanke duk hannun da ka taba da zunubi ya wanke duk inda ka taka da ƙafarka ka wanke to saura kuma na zuciya shine wannan daga kallonka ka kalli sama haka ka karanta wannan addu'a shahadatu Allah ilaha illallah kaga wannan tahara ne min shirki wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ita kuma tahara ne daga bid'a in ka ce anna muhammadar rasulullah kana nufin ka yadda ba za ka yi bid'a ba saboda duk wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah to dole ne kuma ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah in ya kafa tauhidi to kuma dole ya kori bid'a albid'a malamai suka ce albid'u najasa bid'a ma najasa ne najasa ce ma'anawiyya najasa ce wacce ba a ganin ta shine ma'anawiyya shirka ma najasa ce ma'anawiyya a'zamu min albid'a najasa ce wadda ba a ganin ta kuma tafi bid'a da haka idan mutum ya zo ya gama alwala ya wanke gabansa to kuma sai ya wanke zuciyarsa shine ma'anan yarfa basarahu ila sama'i ya kalli sama malamai suka ce to me hikimar mutum ya gama alwala kuma ya daga ya kalli sama suka ce na farko dai wannan yana nuna mana Allah yana sama yana nuna mana uluwullah abu ne na aqida wa yake kalla ai ai sama Allah yake kalla Allah yake addu'a yake roƙa kaga da Allah yana ko ina da sai a ce ita haka ita jujjuyawa amma ka ce kalli sama saboda ya nuna a tabbatar mana da uluwullah li'anna Allah ala ala arshi saboda ya ɗaukaka akan al'arshinsa kuma an samu waɗanda suke kore uluwullah kore tabbatuwar wato ɗaukakar ubangiji tabaraka wata'ala a suka ce ba wai don Allah yana sama ne aka ce kalli sama ba ai Allah baya sama in ji su yan bida sai suka ce a ai ita kallon sama ita ce alƙiblar duk mai addu'a ai duk mai addu'a yana daga hannu ne kalli sama wai alƙibla ce ta mai addu'a wai ba wai mai addu'a wai yana kallon sama don saboda Allah bane in ji su masu korewa mu'awwila kenan a to amma bayan da za su yi abinda nasi ya tabbatar dole haka za su tabbatar magana cewa sama ita ce alƙiblar mai addu'a wani abu ne na bid'a wadda babu wata alƙibla da aka ce ita ce ta mai addu'a ko ina ma mutum ya daga hannu ya roƙi Allah zai yi ba sallah ba ce a yi sallah ce aka ce ka kalli gabar kuma ita ma ce ka kalli ka'aba Allah ne umarci mu amma a sama kallon sama ba inda aka ce wai duk wanda zai addu'a wai alƙiblarsa shine kaza a kawai wannan munasaba ce aka ce a daga a kalla din da haka wannan ƙiblatu da'i kallon sama ai alƙibla mai addu'a ne kalamu ne batil muhdas wa bid'a bai da asali ba shi da tushe da haka an ce a daga kai a kalli sama ne saboda a tabbatar Allah yana sama kuma mai alwala ya gama zai fara tsalla ya san cewa Allah yana saman sai yana kallon shi kuma yana nan fauka makhluqa ce wa ya ƙulu ma warada malam ya ce sai faɗi abin da ya zo a riwaya ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin a wannan riwaya imam muslim ya ruwaito ta da sauran malamai Allah ya musu rahama ko imam tirmizi kai ya ruwaito daga umar bin khattab radiyallahu ta'ala an ya Allah ka sanya ni cikin masu tuba kuma ka sanya cikin masu tsarkaka masu neman tsarki wannan addu'a ce da ake yin ta bayan an idar da alwala wanda da yawa yau daga cikin musulmi akwai wanda suke sha'afa ba sa yin ta ba ta da wahala ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wannan ne inda riwaya ta inganta akwai inda ake cewa ka ɗaga hannu haka to ɗaga yatsan shi bai inganta ba amma abin da ya inganta kallon sama ya kamata mu kula da wannan yana da muhimmanci ko a banɗaki ko a ina in dai mutum ya yi alwala ya gama to ya kamata ya ɗaga kansa ya karanta wannan addu'a baka sani ba a nan ɗin Allah zai karɓe ka wataƙila tubar taka a nan Allah zai karɓe ta ba a can inda kake tsammani ba mala ya ce wa tubahu ma'unatuhu an halatta wato a taimaka mai alwala kamar ya taimaka mai alwala wanda ya zo alwala bai da lafiya ko kuma yana buƙatar taimako a zuba mai ruwa daga nan amfani da famfo ya halatta saboda wa tubahu ma'unatuhu ya halatta a taimaki mai alwala kurin ya miƙa hannu a rinka zuba masa ruwa ya alwala ko ka zauna matarka ta zuba ma ko ka zauna ɗanka ko ɗalibinka ya zuba ma ko ma waye zai zuba ma ko a tsayar da kai ko a zaunar da kai kai in ta halatta ma in ya kama mutum a yi masa alwalar sai a yi masa walala bai da lafiya wataƙila kuma ya shagaltu da wani abu ya ɗauki hankalinsa wa innahu tubahu ma'unatu Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa ku nemi taimako ku taimaki junanku akan bin Allah da tsoron Allah sannan ya halatta tanshifu adaihi ya goge gabansa shine tanshif ya tsarkake su um, ya sa tsumma ko ya sa wani abu ya goge to amma abin da ya fi dacewa kar ya goge in mutum ya alwala abin da aka fi so kai ya goge ruwan alwala kun san muna alwala sai mu kawo tishu ko hankici ko wani abu mu goggoge ko wani ma za ka ga a toilet ɗinsa akwai akwai tawul akwai waye yubahu ya halatta amma abin da aka fi so kar a yi me dalili an ce annabi ya yi wanka ya wanke jikinsa an bashi abin da zai goge jikinsa ya ƙi karɓa kawai sai ya yi da hannu da haka in har ta kama mutum ya alwala zai karkaɗe ruwa to ya karkaɗe da hannunsa wai ana so mutum ya zo ibada da wannan jiƙar ya yi ƙadƙa mata salatu ya fara bautar Allah da wannan jiƙar ruwan a ba ni sunan shi a jikinsa ba wai kawai ya je a bushe karkab ba kamar yadda aka ba manzon Allah tsumma da zai goge yaki don ya nuna mana cewa a bajikan ruwan wannan shine ya fi kamata fi dacewa to wannan shine ƙarshen abin da malami ya kawo dangane da alwala a aikace a bayanin sifatul wudu bayanin sifatu alwudu to yanzu mun gama ai kowannen ku ya ji to yanzu za mu yi alwalar a aikace da ruwa da abin zubawa mu gani za mu kwatanta abin da malami ya faɗa kamar yadda ya faɗa ɗin nan shine yadda annabi ya alwala kamar yadda na gaya muku akwai kurakurai da ake a wajen alwala idan na zo yin bayani yanzu insha Allah a zan yi bayani kurakurai wajen wanke hannu kurakurai wajen kuskuren baki da shaƙa ruwa da sauransu kurakurai dai da yawa da mutane suke ta yi so wanda ya kamata kada mutum ya zo ya lalata alwalarsa idan alwalarka ba ta yi kyau ba fa kuma kaga yana da tasiri akan rashin karɓuwar sallaka da haka ita ce tushe ita ce asali kuma da alwalan nan da ita ake kusantar Allah akan so mutum haka kawai ma ya alwala ya zauna da ita yana nuna cewa kai kai mai tsarki ne kuma kana jiran taimako da agajin Allah amma gaggawa muke a cikin alwala kuma ta zama al'ada so in mun zo ma ba ma tuna cewa ibada muke pap pap pap pap mun yi mun gama kawai to gwanda mu saita ta mu yi ta akan daidai Allah ya ba mu dacewa bari mu yi ta aikace sai mu karɓi tambayoyi idan akwai sai kuma mu ga me ya kamata mu gyara na gyara me muka yi na daidai kuma Allah ya karɓa mu za ku zauna ne ina wannan microphone na nauya na nan masallaci ina yake a ina yake ciro shi a shi bane wannan da ko sifatul wudum sai ka rinka ga mun gaba gaba ba shi ijlis um yanzu mun karanta a cikin littafin zadul musnad ne sifar alwala ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daka dan uwa zai rinka karanto min gaba gaba yanda ya zo a cikin littafin in ya faɗa sai na yi a aikace na farko cewa idan mutum ya zo zai yi sallah zai yi tsarki mun yi bayanin tsarki a cikin littafin a baya nau'in tsarki da kala-kalan sa da yadda yake duka mun yi bayani so la ya ta da ila ada yanzu za mu ɗauka cewa mun yi tsarki to za mu zo mai alwala zo ka zo idan mutum ya zo yin alwala ya halatta ya kalli ko ina ya alwala ka buɗe sai na ce ka zuba ya halatta ya kalli ko ina ya alwala ba dole sai ya kalli gabar ba shi yasa yanzu ni ma da zan yi alwalar ba gaban nake kallo ba in ka kalli kudu ko ka kalli abin nan kuma ya halatta mutum ya alwala ko a tsaye ko a zaune ko a tsaye shi yasa kaga yanzu a tsaye zan yi alwala ba dole ne sai an yi alwala a zaune ba har kuma in a kwance ta kama mutum yana larura zai alwala to ya halarce mai malam yace a cikin sifatu ka kula sifa din sifatul wudu din ba shi ba ustaz sai zan ce mai mai can sa sa hannun ka rike abu
وصفة الوضوء أن يروي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ya isa ya isa kai subhanallah wa sifatul wudu an yanwiya thumma yusammi ka banni anan gaba gaba um, malin yace sifar alwala mutum yayi niyya sannan ya ce bismillah to yanzu kam tunda ka ganni da wannan robar kuma ga ga ruwa ai ka ga niyya kan ta gullo mun karanta da ku Allahumma inni nawaitu kaza inni nawaitu alwudu inni nawaitu salat sunan shi me bid'a da aka anniyatu mahallu halqal niyya mahallinta zuciya ne to na riga na yi niyya tunda ne nazo da ruwa na daman niyya ta riga ta shiga yanzu kawai ni a raina na san me zan yi alwala zan yi kuma na san a raina ba wanka zan yi ba kuma na sani ba kwaskwali ma zan yi ba da haka a nan yanzu a raina a zuciyata na san me zan yi alwala kai ma in ka zo wajen alwala sai ka sa a ranka me za ka yi alwala sun mai san me sai ce bismillahi mun ce malamai sun ce ba ce za a yi bismillahi rahmanir rahim ba a'a bismillahi haka kurin annabi ya ce da ka tsaya inda annabi ya faɗa an fahimce ni to na yi niyya na ce bismillah sun mami ثم يغسل كفيه ثلاثا sai ya wanke tafukansa guda uku sau uku wannan shine kaf daga hannu zuwa wannan wuyan hannun nan wannan shine kaf wannan ma shine kaf to za a wanke waɗannan sau uku ba cewa aka yi wannan uku wannan uku kaga shida kenan kaffaihi hannayen guda biyu salasan sau uku wanda ya zo alwala ya zuba ya wanke wannan ɗaya biyu uku ya dawo ɗaya biyu uku ɗaya biyu uku ya yi nawa to uku aka ce kai to ya za ka yi kai uku haɗe su za ka yi wajen wanke to yanzu zan wanke hannuna sau uku kamar yadda malamin ya gaya mana a aikace zan wanke hannuna sau uku salatan bari mu ga yadda ake wanke hannu na riga fa na yi bismillah ta saboda annabi ya ce duk wanda ya zo alwala bai ce bismillah ba ba alwala ka ji ko duk wanda ya zo alwala bai ce bismillah ba ba alwala to zan wanke hannuna sau uku na kuma riga na yi bismillah ta na bismillah yanzu kaga ya zuba mu ruwa kaɗan kaɗan kaga na haɗe kaga ɗaya kenan ya kaga yadda nake wanke a tare nake wanke su duka ɗan kaɗan kaɗan za ka zuba ka san a masallaci ne ɗauwa kaga na biyu kaga na haɗe su duka kowanne ya cuɗa kowanne wannan ya wanke wannan wannan ya wanke wannan na yi na ɗaya ya fi wanku amma saboda ita alwala tana da sifa guda biyu sifatul kamal da sifatul ijza sifatul kamal shine cikakkiyar sifa yadda annabi ya yi ta hadisin usman komi uku uku duk inda ake yin sama da ɗaya to uku ya yi sifatul ijza'i kuma in ka wanke ƙwaya ɗaya ɗaya ma ya isa kuma alwalar ta yi kamar mutum yana gaggawa ko ruwan ba yawa ko ana jiransa ana layi sai ya sifatul izza yayi daddai kawai amma ya cuccuda kawai daddai hadarin shi zaka iya barin lam'a idan baka da nutsuwa da ka sanya sifatul kamali ne nayi biyu saura daya na'am ka gani shikenan na gama wannan na wanke hannuna zuwa na a nan gurin duk lokacin da wani ya zo wanke hannayen nan sai ya wuce yake hada haddanan haka yana wanke haddanan ya hado haddanan to ya zo da me bid'a iya wuyan hannun nan iya nan kawai ka fayyi salatan to sai me ثم يتمضمض ويستنشق thumma yatamadmadu wa yastanshiqu sannan sai ya shaki ruwa ay ya kuskura baki sannan kuma ya shaka ruwa ga hannuna kamar yanzu wannan shine famfo kuma ka ƙara mana kai kuma abu bi fa zan zan sheka nan zan zuba nan kuma kuma kuma kun ji daman malamin ya ce mana ya yajuzu ma'udatuhu ya halatta a taimaki mai alwala kaga wannan yana taimaka mu wannan shine famfo na ko ba ka bane yawa zuba zuba zuba yanzu gashi na zuba ruwa na rike shi haka zan yi kuskuren baki zan kuma face sai kai haka sai ka zubar sai ka na sheka sai ka face kaga daya kalli yanzu ba ruwan na zuba na kuskure na watsar daman sai ka fara kuskure baki sai ka sai ka zubar sai ka sheka sai ka face kun ga hannu biyu ne na zuba na sheka na zuba na sheka na face zan yi na biyu ya zuba mun gashi zan zuba na tubar saura me saura shekawa na sheka na face an ce shekawan ka sa wa balik fil istinshaqi ka kai matuka wajen shaka ruwan illa an ta kuna sa'iman sai dai in azumi kake yanzu na yi na biyu ga na uku ga shi zan zuba na zuba na tofar kuskure baki shine rinshul ma'i fil fami ka kada ruwan a cikin bakinka ka kada shi a cikin me a cikin baki sannan ka zubar to sai me sai sheka na sheka na shaka sai kuma facewa ku kula da wani abu guda da na zo zubawa sai na yi amfani da hannun dama da na zo facewa sai na yi amfani da me sai na yi amfani da hannun hagun wannan pat facewa cire datti ne cire datti ne shi yasa wajen tsarki sai ake amfani da hagu amma wannan wankewa ne shi yasa na yi amfani da dama kenan yadda ake kuskura baki ka zuba a nan ka kuskura ka zubar ka sheka a tare kuma ruwa ɗaya ne ba wai ruwan kuskura baki daban ba ruwan sheka hanci shi ma daban ba a ruwa ɗaya ne ka zuba da ɗan saura ka tofar ka shaƙa ka faci to wanda suke zuwa su yi uku a ƙasa uku a sama sun yi nawa shida to uku aka ce ba daidai bane mutum ya zo alwala ya ci zuwa kurkur kurkur ya tofar kurkur ya tofar kurkur ya tofar za ga sai ya jera yayi ukun sa a jere daban sannan sai zo fit fit fit fit fit fit hasa wannan kuskure ne an fahimci wannan yayi ko nayi bayanin daidai kuma nayi bayanin kuskure kuma ana so a shaka da kyau sai dai in mutum azumi yake in azumi ne da ya dan tassa shi kaɗan saboda kare kare azumin shi sai mai malam tayyib sai ya wanke fuskarsa min malabiti sha'arir ra'asi daga nan ne al-mu'tad matsarar gashi da aka saba gashi nan galiban gashi bai fiye tsurowa daga nan wajen gira ba a goshi ba a nan yake don haka daga iya nan fuska take fara min madamiti sha'arin ra'asi al-mu'tad da me yasa yace al-mu'tad wanda aka saba kowa da kowa haka yake duk kowa za ga in cire goshinsa daga nan gashi yake farawa to yanzu za mu yi bayanin tsawon fuska daga nan take farawa har zuwa ƙarshen zikin nan shine zikin nan haɓa da haka zai wanko ne daga sama har zuwa ƙasa ɗulan a tsawo kenan idan yana da gemu in gemun ba shi da yawa ana iya hango fatarsa a ƙarƙashin gemun wannan shine khafif marar marar mai marar duhu to zai haɗa ne da shi ya wanke shi ko ya shafe shi haka ya wanke shi tunda dama ai zai ya tsallake wurin ba saboda ana gani idan kuma mai duhu ne babba gemun to idan ya zo ya taho da ruwan ya wanke to shi ma sai ya bi ta kansa sai ya biyo ta kan yin wasu ya ja shi haka sai ya tsatsefe shi an gane ya tsatsefe ya tabbatar gemun gashin shi ma ya ji a jikinsa cewa ha an yi alwala to yanzu zan wanke fuskata na cire hulata bismillah ga ruwa na ya zuba mu kana da dama ka wanke fuska da hannu biyu haka da hannu biyu dinnan kamar yadda wasu suna yi akwai riwayar da ta zo bayanin ma wankewan da hannu biyu haka ka gan shaka sai ka sa ka wanke yanzu ina magana tsawon shi ka ga na zo ni na fara daga nan kuma na kawo har ƙarshe gemu na bayi da yawa na haɗe da shi idan kafif ne kuma zan ja shi in ya kawo hannun ɗina to da ya ce mana ɗulan sai ya ce me a wajen ɗayan kuma wa min al'uduni ila al'uduni ardan daga kunne zuwa kunne kaga nan shine farkon ƙarshen fuskar ka ta nan kaga fuska kenan ba iya nan bane fuska hannan gefen zuwa nan wa min al'uduni ila al'uduni daga nan zuwa nan faɗi kenan wannan tulan tsawo height din length kuma a kwance faɗi shine wa min al'uduni ila al'uduni kenan da nazo wankewa sai nayi haka kaga mutum ya sa hannu biyu kaga shi kenan ya wanke duka in kuma ma hannu ɗaya mutum ya sa bismillah na yi na ɗaya in ma hannu ɗayan na saka kaga haka ka gani sai ka kewaye ko ina ka gani kaga gemu na na haɗe da shi kaga nan na haɗe kaga nan na wanke na wanke cikin kwarmin ido na wanke nan na wanke ko ina na wanke in kuma hannu biyu ne haka haka ka dirza ko'ina na wanke na yi na biyu saura na uku ga na uku kwalliya ne shi sai yi haka a gani ɗauraya kenan kana mai cuɗa ko'ina ka tabbatar ruwa taɓa ko'ina kaga ɗan gemu na bai da yawa dubana haɗe shi kawai ka gani daɗi ne da shi walla bai da wahalar sha'ani shi kenan to daga cikin kurakuran da mutane suke wajen wanke fuska shine suna wanke wani ɓangare na fuska ba dukanta ba kawai mutum sai zo Allah sai haka haka amma sai ganin ɗinsa ruwa bai taɓa ba nan duk wanda ya alwala duk wanda ya alwala ruwa bai taba nan ba ya fa bar lam'a ruwa bai taba nan ba ya bar lam'a da haka ita fuska haka take ka gani shine fuska ba wai haka ne fuska ba kenan har nan gefen kunci muƙamuƙi shi ma mai fuska ne daga haka take sai wanke duka wannan shine abin da Allah yake nufi fagsilu wujuhakum ku wanke fuskan ku kaga duka kaga cikin hanci daman na wanke cikin baki na wanke to sai me malam وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استأصل منه
da abin da yake fihi yake cikin hancin yake cikin me fuskar na gemu wanda yake khafif duk shi ma za a wanke shi walkasif mai tsawo mai tudu ko mai duhu ma'amassar salaminhu har inda ya sauka yanzu ina da dogon gemu har ya zo nan ɗina dole in na zo da ruwa in sai na jawo shi ya zo nan kar mutum ya zo wanke fuskarsa ya wanke iya nan gemun amma sauran da ya sauka bai wanke ba kuskure ne ba daidai ba ne sannan kar mutum ya zo wanke fuska bai wanke saje ba sai mai malam eh sannan ya wanke hannayensa ma'al mirfaqaini tare da me gwiwan hannu nayi bayanin mirfaq wannan kullutun elbow din nan shi a larabci ake ce da shi mirfaq wa aydiyakum ila al marafiqi inji qur'ani to an zo an ce ila to ilar wannan tana nufin ma'ani da haka in kan zo wankewa ba haka ba kaga inda hannuna ya tsaya haka wannan ila kai ba ma'anar ma'a ba amma idan ka zo wanke sai ka lankwashe haka in ka wanke haka sai ka lankwaso shi haka in ka wanke sai ka lankwaso kaga ma'a ka dan shigar da shi kullutun kaga nan ya shiga duk wanda ya zo yin alwala bai shigar da wannan kullutun ba fa ya yi kuskure to abu na biyu ce ya daihi hannayen shi zuwa gwiwan hannu duk wanda ya zo alwala yanzu kaga sai ya fara daga nan ya wanke nan aiwai shi yana gadarar ya wanke hannu wannan wankin hannun ai ai sunna ne yanzu kuma wannan wankin hannu ga baki ɗayansa aka ce hannu duka farilla ne so kuskure ne mutum ya zo yin alwala sai ya wanko daga a wannan wankin hannu na biyu kenan ya wanko daga wuyan hannun zuwa gwiwan hannu kuskure ne daga ina daga 'yan yatsu haka malamai suka faɗa daga ƙarshen yatsun nan daga nan yadu yake farawa ƙarshen yatsun nan har zuwa nan shine yadu yadun da aka ce a wanke idan ka wanko daga gwiwan hannu wuyan hannu zuwa gwiwa ka bar lamba daidai yake da ka wanko daga nan zuwa rabi ka bari kuskure mutane da yawa suna yi da haka zan yi sai ku gani a aikace da hannun dama ake farawa annabi ya ce a fara da dama sallallahu alaihi wasallam na'am ashe ya zuba mu kaga sai ne dabara haka na tare shi da hannun dama din sai na zuba sai ne haka sai na kwaranyo shi sai na zo kaga na hado da yatsu ka gani ka gani ka gan shi a tsaye ka ga duka na wanki na yi da abin da Allah ya ce daga farko zuwa ƙarshe kuma in na zo ƙasa sai in yi wani kwana haka in hado da shi ɗaya kenan sai na biyu shi ma gashi ya zuma mun na tattaro ga hannun yanzu a nan tunda ba zai yi wannan ya wanke wannan a haka ba da haka wannan ɗayan shi zai wanke ɗaya ko ba haka ba yawwa haka har zuwa ƙarshe na yi na biyu sai na uku shi ma gashi har ƙarshe kana mai yi kana cicciɗa 'yan yatsu ka gani dole ne kana kana cucudawa saboda mai ruwa ya ratsa ko'ina wannan tattara tattaran in an naɗe hannun yana fitowa sai a wanke haka in an yi haka yana naɗewa na yi farilla farko to sai ta biyu ɗaya hannun hagun ɗin shi ma da hannun dama abin mamaki da hannun dama na ɗebi ruwan sai daman ta zuba wa kanta sai hagun ta wanke to ita ta hagun kuma ba a bata dama ta ɗiba da hagun ba kamar ka zuba da hagun kai haka a'a sai ka ɗebo da dama sai ka zuba mata ta yi haƙuri ai ita ka zama ce sai ta yi haka ka gani ka ga na faro ni abin da ya dame ni a faro daga farko nan har zuwa ƙarshe a haɗo nan na yi biyu shi ma sai in zuba wani zai iya cewa to in famfo ne a zai sai kai mata haka sai ka sa famfon haka ka zubo ka zuba babu laifi to shi kuma kurakuran da wasu suke yi sai mutum ya wanke ɗaya anan haka sai zo ya wannan ɗaya sai ya ƙara ɗaya anan sai zo ya wannan ɗaya a haba da Allah ba daidai ba ne yanzu kun gane wanke hannu ko kun gane kuskure ne daga daga wuyan hannu zuwa gwiwa kaɗai duka ake wankewa kuma a ciccuɗa shi akwai addalku ciccuɗawa ko ina ruwa ya taɓa a tabbatar ya tattaba sannan nan ɗin nan shi ya fi damuna nan a shigar da shi in ka zo ka naɗe hannunka sosai nan ka tabbatar ya shiga duka nan sai mai malam tayi wanda bai da yatsu wanda bai da yatsun da zai wanke haka wannan dungulmin shi zai sa ya goggoga gundulan ko ya ɗora shi a jikin famfo ko a zuba masa ko ya sa tsimma ya haɗa ya wanke wanda bai da hannun da zai wanke mai gutsararren hannu zai iya yi a haka haka haka kun gane tsayi sai me sai ya shafi kansa mana ya ce ya shafa kansa duka yamsahu ra'sahu kullahu ana maimaitawa ana cewa kullahu duka ba wai wani bangaren kai ba to ya ake shafar kai ha bismillah kaga zai zuba min ruwa wannan ruwan na meye ne to shi kuma ka zo sai ka bawa dama eh, dama ta ba hagun kaga ka ba su ka jika haka kaga duk sun jika ai iya tafin sai kai haka kamar yadda na faɗa wannan yatsan anan babban dan yatsa anan wannan yatsan kamar nuniya sai ka sai ka taho da shi daga farkon gashinka sai ka tafi da shi haka gaba ɗaya kaga ka je ƙeya kun ga ƙeya ta bada amin muqaddami ra'sihi ila qafahu nan shine ƙeya ai kaga inda hannun ya kai ga 'yan yatsuna sun kai to a hakan dai zaka riko shi sai ka dada dawo da shi shi shafar kai sunnarsa in ka je sai ka dawo saboda a tabbatar an shafi duka to ya za ka shafi duka ɗin wannan yatsan na gaya maka ɗaya a nan ɗaya a nan gashi nan za ka danne sai ka tura shi ya tafi haka a dawowa ma sai ka da shi akwai saɓanin malamai manzo Allah ya fara daga gaban ga- kansa ya yi baya a'a hannun ya fara kaiwa baya sannan ya yi da shi gaba wasu cewa suka yi wai hannun ne ya fa- sako shi daga ƙeya wasu wani ƙauye ya yi haka sai ya yi gaba da shi sannan kuma me sai mai da shi ba wasu sun faɗi haka ka ga wajen da alwala to da Allah wannan kauli ya dauka wasu kuma cewa suka yi ai ku daina ma wahal da kanku kawai haka yi da ya jika hannun sai ya sa hannayen nasa guda biyu haka a tsakiyar kansa haka hannun dama sai ya yo gaba da ita ta hagun sai ya bayar da ita kalli haka sai kuma ya sai ya haɗe sai ya haka sai ya haɗe amma sau ɗaya ne amma wanne ya fi inganci wannan yadda za ka sa wannan yatsan ka haka ka tafi ka da da shi to kaddara mutum bai wannan tsarin saka yatsan ba ya dora wannan ya shafa kansa duka ya yi sai ya yi haka haka kaga yatsan wannan babban yatsan kaga a haka da yi hakan da wannan kawai bayani ne nake iya yadda za ka iya shafewa duka ko kuma wani yana da larura sai sa hannun haka da wannan ruwan ya shafa ya shafa ya haka ya je ya dawo amma ana so a kunna a tafi guda ɗaya a dawo ɗaya shi za ki so a yi hannu biyu. amma yanzu kaga inda hannu ɗaya kai kai haka kai haka ka daɗa yin haka kaga kai wajen sau nawa sau uku ko sau huɗu kuma sau biyar ko mutum ya zo ya ta yin haka ya ta haka ba haka aka ce ba ya annabi ya fara daga gaba sallallahu alaihi wasallam yayi baya sannan yayyu gaba da shi To abin mamaki malam da wannan sauran jikan hannun saboda ina muku bayani ne hannun ya bushe da sauran balal da sauran jikan hannun nan shine kuma sai ka saka wannan yatsan wannan manuniya guda biyu sai ka yi haka sai ka sa babban yatsan wannan wannan kun ga bayan kunne na kun gan shi anan kun gan shi anan daga ƙasa sai ka murzo shi haka sai ka taho da shi ga wannan yatsan manuniya manuniya a cikin kunne ka zira shi babban yatsa gashi babban yatsa gashi sai ka sa shi a bayan kunne sai ka murzo shi kana shafawa haka kana tafowa shafawa aka ce ai damun ba sai wankewa dan in wankewa ne ai zai tada datti sai ka dora ka dada abin nan shafawa kai aka ce a shafa shikenan wanda suke zuwa yin alwala sai mutum ya zo bayan ya yi shafar kai haka ya je ya dawo sannan ya dada ɗiban sabon ruwa wata jididul ma idan huma kunne ma a sake sa masa haka ai ba ce akai a wanke shi ba ce akai a shafa masa da haka ba daidai ba ne jaddada musu ruwan ko da ya zo a rubutu wasu malamin fikir sun faɗa bai inganta annabi ya jaddada ruwa ba a hadisin usman bin affan da ya bayani irin sifar alwala annabi irin yadda ne muku haka haka usman bin affan ya ce ku zo in muku alwala irin yadda naga annabi yana yin alwala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanzu kun gane abin nan ko to daga cikin kurakuran da ake na shafar kai kamar misali mutum ya haka sai mutum ya zo zai shafar kai sai haka sai ga ya dan zuba ruwa haka sai haka haka wa ya sa ka cewa kai a shafa kai kuma kana haka sai ya zo ɗaya kan ma ɗaya ɓangaren shi ma sai haka daga cikin kurakure a daɗa ɗimin sabon ruwa a zo a sa kunne a wanke kunne wasu wankewa ma fa fa fa fa a wanke shi shi ruwa yana zuwa nan kuskure ne ce aka yi a shafa da haka ka shafa ka dawo da shi ka shafa haka shikenan Allah sa kuna gane. To wanda ya zo yin alwala kawai da hularsa kawai ya karɓi ruwa ya haka, yana karɓar ruwa sai haka, ya rike hular da guda ɗaya haka sai haka, sai ya mayar. Ana yi ko ba yi, kuskure ne. Ai aka ce sun mayam saura asahu kullahu ya shafa kansa ne duka, amma yanzu wanda ya cire hularsa kawai ya haka, haka fa za ga mutane suna yi wallahi ba abin da na sha gani bila da fifi ya gama kawai to ina ina nan ina nan ka ballam a kenan ka shafe kanka duka qur'ani ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukanku na gaya maka da ruwan da ka ɗauko na ka ka shafa kai da shi ne dai za ka shafa kunne sai mai malam ثم يغسل رجليه مع الكعبين sannan sai ya wanke rijilaihi kafafuwan shi guda biyu zuwa idan sawun shi a nan gurin abin da ake nufi da arrijil kafa to wanda yake da yan- kafar yankakkiya fa an gutsure ta shikenan babu misali yanzu zan wanke kafata a ina da training a jikina zan iya karka da ajiye mun kai mai ka- wallahi sai nan sai na yi awa biyu a haka wallahi ya wannan a banza ma nake zuwa na yi haka in yi a banzan bazana a haka ballantana na ibada ga kafata wanda ba zuwa tirin ne ma da wuri wannan ita ce rijil an gane hakan ma in baka isa ba ai baka isa ka yi shi ba baka da balance kenan ya ka gani a tsaye yawwa to za mu fitar da alkaf alkaf alkaf wannan idan sawun al'azamanin na ce ani aka ce mana ƙasusuwa guda biyu da suka ɗanyi ƙullutun nan wannan ƙullutun shine ka'af rijilaini ma'al ka'abaini ko ilal ka'abaini ai ma'a idan ka zo wankewan ba iya ƙasan wannan ƙullutun za ka wanke ba sai ka haɗo har sama an gane sai ya zo har sama amma kar ya wuce can ya yi nesa don kai ya zama an wuce gona da iri ƙur'ani shi iya wannan kullutun anan ake waikewa an gani tsayi to yanzu zan wanke kafafuwa shi wanke kafa yana tare da yana da ya tsaraba kaɗan tsarabarsa ita ce sai an tsefe yatsun kafa to yadda ake tsefewan shine kaga haka hannuna ɗin nan to sai ka sa haka haka haka shi ne tsefewa in kuma ma kai wani tsefewan da ban kai haka ka sa yatsan ka babba ka mummurza ya yi dole sai an wanke nan din nan dan kwarmin nan gurin kasan yatsun nan kwarmin nan dole sai an wanke shi duk wanda ya zo alwala a gaggauce ya shafa ya wuce zai iya barin ruwa a nan kun fahimta sai yanzu gashi zan wanke kafafuwa na zuwa ina zuwa idan sau bismillah ga famfo na yana zuba zuba ka gani yanzu gashi ina tsefewa za ka fi mai da hankali a yatsun sama sai ka gama wanke su. ko kai haka ya zo a sifa a riwaya haka annabi yana haka. sallallahu alaihi wasallam tsefe su duka ka ga nan duk ya shiga sai kuma mutum ya wanke nan ka gani ka wuce gona da iya idan sau aka ce yawa sai ka juya ka wanke nan wanda yake da faso a kafar shi ya tabbatar ya diddirta kafar ya ruwa ya shiga tunda ai duk fason da ya bude ai ya zama waje ai yawa na ciki kuma kaga a- a- a- a- a menene a ciki yake a haɗe a haka an wanke shi ɗaya kenan da na sawa ka gani kar ka manta da ƙasa ka gani duk inda nake wankewa gaba ɗaya bai wuce nan idan samu ba kaga iya idan samu na gashi iya nan kuma wankewa aka yi aka ce ba a shafa ba kufi ne ake masa shafa sabanin wasu daga cikin yan bidiya yan shi'a su suna ganin ba sai an wanke kafa ba shafa ake kawai a shafe ta a wuce a'a wankewa ake annabi a a aikace wankewa yayi alaihi salatu wassalam yanzu mun gama da kafa mun tsatsefe wajibi ne tsefe han- yatsun kafan nan dole ne in mutum ya yi alwala fa bai tsatsefe ba ya bar abin da yake na wajibi kuma ba a wanke kafa ba a tsefe ainihin wato yatsun kafa ba ba a tsefe ba dole ne sai an tsefe su duka gaba daya ya kuka ga har yanzu ina tsaye da ban da abannan da tuntunin na sauka yi amin da ni duka mu wanke ɗaya ko sai sai ta biyun ita ce ta hagu da dama na fara sai in fara da me da hagu gata na gaya muku ilal ka'abai ne idan sawu to malam zubo mun kaddara famfo ne wannan na wanke na kai ɗaya haka sai in sake dawa in tsatse ina mai tsefiya nan ƙasan ɗan yatsun nan shine fi damuna da jikin farce sai ka taho ƙasa kar ka wuce haka na biyu kenan nan din nan in yana buƙatar dirza a dirza akwai wanda kafarsa tana da tattara haka a dirza ko ina ibada ce jama'a dole sai an wanke haka Allah yake so a je a mai sallah ana mai an wanke din na tsefe yan yatsu na wanke tawanku sau uku yayi tayi a daga cikin kurakuran da mutane suke idan sun zo alwala sai su rinka sai su rinka wankewa kafa sai su rinka wanke kafa su har su tsallakar da ita ta zo nan mutum ya zo alwala har ya wuce ya zo nan ya wuce inda shari'a take ya wuce inda Allah ya ce ya ka zai tsaya ne iya idan sawu wannan laifi ne kuskure daga cikin kurakuran da mutane suke yi in mutum ya zo yin alwala wani sai ya sa kafarsa kawai akan famfo haka sai haka sai ya karkade ta kawai sai haka sai haka sai haka to ya bar wani abu na dole wanda yake shine ciccudawa yanzu wanda ya karkada kafarsa yaya za a yi kafar ta wanku gaba daya kun fahimce ni to wannan ita ce a takaice Allah kai mana abuwa dan kwatantawa irin alwalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yafi kowanne wahala shine kuskura baki shaƙa ruwa da facewa don mu cika ce bayanin ya shiga duniya akwai wani abu da wani yake da muskila ko kuskure da mutane suke ko wata tambaya yawwa mumtaz kafin nan yanzu na gama alwala ko akwai abin da ban yi bayani ba shine asuwaki aswaki to shi aswaki da mun karanta babinsa da bayanin aswaki ya kamata mutum in zai alwala yana da aswakinsa sai ya fara me ya goge bakinsa to idan ya zo shi ne zai zuba ruwa sai ya kuskura baki sai ya tofa ba wai a cikin alwalar ka sa aswaki a cikin yin alwala lokacin da ka zo kuskura baki ai ba ka da wannan lokacin cewa aka yi ka kuskure da haka yana cikin kuskure da masu alwala suke sai mutum ya zo da asuwacinsa a jiwo in ya zo zai kuskuren baki da shakarwa wanda a take ake yi sai ya sa asuwaki ita gogewa ita gogewa sannan daga baya kuskure sannan ya zo wannan a kaga ai baka ma yi muwalati da aka ce ai da haka asuwakinka daman yana nan sai da ka goge bakinka wataƙila kafin ka taho daga gida wataƙila ko kana hanya wataƙila kana wurin alwalan kafin ka fara sai ka goge bakin kawai da ka zo me zuba ruwa za ka yi ka kuskure ka karkada ka karkada ka tofar ka shaƙa sai ka faci wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske yawwa mumtaz akwai kuma masu sa ɗan yatsa yanzu da muka zo kuskure nan kun ga na sa ɗan yatsa saboda baya ciki ba a saka ɗan yatsa in an zo kuskuren baki in ka saka ɗan yatsa ka zuba ruwan to ya ma za ka sa ɗan yatsa kai da daman da ɗan sauran ruwan da za ka riƙe ka shaƙa shi in ka saka ɗan yatsa kai kikir kikir to wannan ka dawo wankin baki maimakon almadmadatu ka zama ghaslul fami to larabcin da annabi ya ce almadmada bai ce alghaslu ba ai yana da manufa abin da yake nufi a kuskure ba a wanke ba da ka kuskura ake ba wankewa ba wanda ya sa itace wanda ya sa brush da makilin ya zo ya yi in dai yana cikin tsakiyar alwalan ce ya zo da abin da ake cewa bid'a sabon abu ban sani ko kuna fahimta to kana gama sai ka daga kanka sama haka na yi bayanin me hikimar daga kai akwai wanda suke yin haka to wannan daga hannun bai inganta ba haɗawa da ɗan yatsa a daga shi sama bai inganta ba amma daga kallo ya inganta kamar yadda gashi a littafin kun gani zadul mustaq ne sai mutum ya daga yarfa basarahu ila sama ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kana kallon sama kana tuno Allah Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin shikenan ka gama addu'ar Allah wa ja'alni min ibadika salihin bi inganta ba Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin anan zaka tsaya kuma kanka yana kallon sama kaddara mutum ya manta bai daga ba sai karanta a haka to yayi amma ya tauye abin da ya kamata yi to wannan ita ce sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda sayyidina Usman ya koya wa sahabbai yana na a cikin sifatu zuwan nabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan inda malamai suka yi bayanin alwala annabi ka gyara alwalanka sai sallarka sai ta karbu akwai wata tambaya na'am wai wajen wanke kafa kafin wanke kafa wasu suna turza kafa wannan kuma wankin kaushi kenan baya cikin alwala sai dai kawai dai in ka gama alwalarka kar ka shigar da abin da shari'a ba ta ce kai ba in ka gama alwalar ka gama to sai ka dirje kuma kaushinka amma maganar dirje kaushi kana cikin alwala wannan wani abu ne sabo da ka zo da shi baya cikin shari'a yawwa akwai wasu kuma idan sun zo haka ruwan in sun zo sun zuba sai su dan zuba sai su haka haka din nan yanda kaga haka din haka bayan an gama sai a sai a sai a wannan sai a zuba sai a haka wannan dai yana cikin abubuwa baki ne da aka kawo su babu su a shari'a mala gargajiya ne da al'ada kura sai shan ragowar ruwan alwala wani kuma yi alwala ya rage baya bane maka ruwan sai ya shanye wai yana neman tabarruki ne shi ma nasi bai ce a sha ba kawai dai yana sha ne in mutum ya yi shi sunan ibada ko addini to sai a bi shi dalili dan bai da hujja ya zama bid'a ke kowace gaba wai ai mata addu'a ta shi ma bai zo a riwaya ba wai kowace gaba wai sai ka mata addu'a ta idan zaka yi kowace gaba ai baka ji nayi ba da haka nan mun yi kokari mun tsaya akan abin da mai littafin ya gaya mana na'am Sura wuce idan sau alba'ata ok wata jila wafanya ok to akwai isar abu huraira na so na kawo ta da abu huraira aka samu wata rana shi ya zo yin alwala in ya jawo alwalarsa sai ya kawo nan ka faɗa nan ma in ya jawo sai ya kawo nan idan ya zo kafarsa sai ya zo har wajen ƙaurinsa ko gwiwansa abu huraira na ya ce ai annabi ne ya ce duk wanda ya so ya tsawaita gurrarsa ya tsawaita ma'ana annabi ya ce alamar al'umma ta ranar tashi alkiyama ana gane su ne min asaril wudu al'umma annabi ana gane bambancinta da sauran al'ummomi da guraben alwala ne mu idan Allah ya kai mu insha Allahu yanda za a fahimce mu za a ga duk gurbin alwalan mu fari son haske kamar wuta shi ne bambancinmu da sauran al'ummomi. Da haka wanda ya so ya tsawaita haskensa to ya tsawaita abin da hadisi yake nufi ka cika alwalar ba wai ka ƙara ya wuce gona da iri ba saboda aikin sahabbai haka ya tabbatar abu huraira din shi ma yana yi amma sai ya ɓuya yake yi dan wani ya fake shi yana alwala sai ya ga yana daɗewa sai ya leƙa ya duba sai ya ga yana ƙarawa da ya gan shi sai da ya gaya masa magana ya faɗa masa wata magana mai zafi ya ce ya wane ina ruwanka don haka a tsaya inda shari'an nan ta tsaya malamai sun yi ta bayani akan izalatul gurra din nan cewa abin da ya tabbata dai annabi yana yi a tsaya inda aka tsaya inda shari'a ta ce ko inda qur'ani ya tsaye da mutum na'am in mutum ya gama wanka zai wanke kafa ya kwara ruwa a kafa in ya kwara ruwa bai turza ba a cikin farillan alwala akwai cuccuɗawa dole sai ka cuɗa bi da ruwa kawai ba wanki ba ne kai ma yanzu aka ce ma ka wanke hannunka kawai sai ka sa hannunka ka ɗaga haka ai ba ka wanke ba ka dai yafa mai ruwa da haka alwalarsa ka gaba ta cika ba na'am wannan wasu azkar ne da wasu malamai haka suke kawo amma dai da ya zo a riwaya wannan shine yadda muka gaya maka kamar yadda nasi ya kawo faro shafa kai daga ƙeya a taho da shi haka a dawo sannan a mai da shi akwai masu yi akwai malaman da suka faɗa haka bada abi muqaddami ra'asihi thumma zahaba bihi ma ila qafa thumma raddahu ma ila makani alladhi bada minhu wasu sai suka fassara shi akan daga haka ya fara sai ya kawo shi goshin sa kaga bada kenan fassara bada'an ya ɗauko wai daga ƙeya sai ya kawo shi kaga shi ya fara sun marar da huma ilmi kanin ladi bada min sannan sai ya ɗauko ya mai da su baya to amma abin da ya tabbata a aikin alwalar kamar yadda aka ce Usman bin Affan ya yi aikace shine nan hannunsa ya sa a ta gaban goshinsa ya yi baya da shi kenan shafar kai ana farawa ne daga goshi a yi ƙeya daga ƙeya a dawo da shi kuma sai an dawo da shi idan mutum ya shafa ya tafi haka bai dawo da shi ba to ya yi rabi ne bai yi rabi ba rahimahullah na'am eh shi fahimtarsa ce amma rajihin magana shine bada min qaddami ra'si ya dora hannunsa akan goshi ya kai sai ya dawo na'am mumtaz shi yasa ai nake so ai tambaya ya maganar shafar safa saboda ya shiga cikin package din alwalar gaba daya safa ana yin almasu alal jawrabaini akwai hadisi sun inganta annabi yana shafa akan safa ko da ba irin tamu ba suna da wani abu nasu na da da ake ce da shi safa aljawrab Ka'idar shafa akan safa shine mutum sai ya yi alwala normal sai ya saka safar. Alwala ta biyu, ta uku, ta hudu, ta biyar da zai yi, tunda ya saka safarsa da alwala. To in ya zo ba sai ya cire safar ba, kawai idan ya zo zai yi shafa ne a kanta. Shi shafa akan safa sunna ne, ya tabbata. ba sai ka wahal da kanka ba amma iya da sharaɗi sharaɗin kafin ka ɗaura safan nan sai dai in ka ɗaura ta da alwala a jikinka ko da ka yi fitsari ko ka yi fitsari ko ka yi tsuguno walakin ma min ba'idin min ga'idin wa bawl janaba ce kawai sai ka cire safar kana da daman ka yi shafa a sallah biyar ko dare da yini ɗaya sai dai in kana tafiya kana da daman kwana uku eh yanzu zan yi bayanin sifar shafa yanzu ina so ku gane in mutum yana da safa yana so ya rinka yin shafa a kanta to tun farko da safe zaka fita kasuwa ka yi alwala sai ka zura safarka ko zaka tafi ofis yi alwala sai ka zura safarka to daga nan a za Allah asar magariba isha duk in ka zo ba sai ka cire safarka ba amma in mutum ya saka safa ba da alwala ba to in ya zo alwala bai halatta ya shafa akan wannan safar ba sai ya cire ta sai ya yi wanke kafa sai ya dawo da safar in ya so alwala ta gaba sai ya mata kun fahimta to ita kuma shafa akan safa ga yadda ake yin sa aikace ita safar samanta kawai ake shafawa samanta ga hannunka a jike kamar yadda kake shafar kuffi akwai kuffi ma bayan safa na manta ban tawo da kuffi ba to kawai yadda zaka yi haka sai ka shimfiɗa hannunka a sama ga hannuna nan da jika sai ka sa haka a sama hannu ɗaya in ka shafa kawai sai kai kwana da ka shafo saman sai kai kwana ba a shafa ƙasan safa ba a shafa ƙasan safa bai inganta ba shafa ƙasan safa Ali bin Abi ya ce da addini da ra'ayi ake da da ƙasan huffi ko ƙasan safa nan shi yafi dacewa a shafe shi ba me ba ba sama ba kuma da hannu ɗaya ya wadatar ba sai ka sa ma hannu biyu ba guda ɗaya kawai ai daman shafa ta kawai iya samanta da da safa da boot takalmi irin na soja ko na ɗan sanda ko na masu training duk wanda ya sanya takalminsa mai wahala cirewa mai igiya da alwala to idan ya zo ya halatta ya yi shafa akan takalmin kuma ya zo ya kadika mata sala ya sallah da takalminsa kun fahimta amma da sharaɗin ha ka yi alwala ka zira shi kar a zo shafa akan takalmi ko safa ko huffi a shafa ƙasa shi ma huffin dai duk irin yadda ake haka wasu kuma idan ka ga dama malaman suna simantawa in ka zo shafawa haka sai kai haka na dama a gaba na hannun abin in ka shafo sai ka haɗe iya ina iya idan sau iya idan sau ba a cire takalmi idan ana son za a yi sallah da shi sai a yi shafa a kansa kun fahimce ni? kuma ya halatta a yi sallah da takalmin musamman idan masallacin sun halatta muku ku yi sallah da shi tunda watakila ba su da kafir ko kuma ba su da damuwar ku zo ku yi taka musu kar wani ya zo ya ce ai sunna ne sunna da sallah da takalmi manzo Allah ya ce ku yi sallah da takalman ku ya ce ku yi sallah da takalman ku ya ce duk wanda ya zo masallaci sai ya duba ƙasan takalminsa haka in ya ga akwai najasa ya sa ƙasa ya goge kawai sai sallarsa in ya ga babu shikenan menene menene wanke najasar takalmi a goge najasar a ƙasa ɗawafi ya halatta ai da takalmi to amma ku gane wani abu guda kowane wuri suna da ƙa'idarsu da tsarinsu da kuma yanayi yanzu an ce sunna ai sallah da takalmi sai wani ya zo mana saboda bin sunna da kafet ɗinmu kullum muna sharewa muna sa mai turare ya je ya tako kashin awaki ya je gama zagayensa kawai sai ya zo ana sahu ya taka mana ba za mu yadda ba ai ba dole bane sallar takalmin amma in muna so mu yi sallar takalmin duk sai mu ɓada kafet ɗinmu sai mu zo duk mu tsaya akan tayi yanzu an zo sallar jana'iza akwai wanda zai zarge ka ai duk a waje ake yi to ya kamata mutane su kiyaye dan kar ka je ka tarar da mutane suna tsaftace masallacin su wajen kokarin dabbaka sunna ka je ka sha duka a wajen wasu dan ba kyale ka za su yi ba kun fahimci wannan to wannan shine magana akan alwala a takaice na'am alai bala shafa akan safa da dama za ka yi duk da dama ake shafawa eh da hannun dama ne eh da hannun dama ba da hannun hagun ba sai dai shi hagun ya ce maka shi yasa ai na ce ma hannun dama na'am eh mumtaz in mutum ya alwala ya yankan farshe alwalarsa ta yi babu damuwa akai in mutum ya yi alwala ya je aski alwalarsa duk da wasu malaman fiqh suna cewa yukrahu ba a so amin na'am sauri wanda hannunsa baya yin kwana to ba shi ya jiyo da kansa ba ya sa matsatsiyar riga ko sai ya cire ta yi in bai yi alwala mai kyau ba ruwan Allah da wani rigar gaye da ka sa hannu baya kwana duk telan da zai maka dinki ya maka yalwatacce ka ja shi annan gurin na faɗa ba daidai bane kuskure ne na'am eh idan mutum ya alwala ba sai ya yi? eh ƙwarai kuwa da gaske wanda ya alwala in ka cire za ka sake sawa sai dai ka sa shi a bisa alwala za ka iya mai da shi inda alwala a jikinka in ku alwala ta warware sai ka yi alwala sannan sai ka saka wanda ya alwala bai yi tusa bai komai ba ya halarce ƙara sallah gaba har sallah biyar ma za ka iya na'am ban ji ba masu yin gulmin hannu na yi bayani na ce duk wanda yake da gutsurarren hannu a nan iya inda shari'a ta ce wanke iya ina ne gwiwan hannu ko khalas sun da babu gwiwar babu ita shikenan wasu ne suke dan ishihadi su ce to dan shashafa nan din amma shi alwalarsa ba hannu ai kawai shafar kai zai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عدة الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته